bismillah shafi nawa qawaidi shafi na 22 namu na 23 ne yawwa da aka ce sallallahu alaihi wa sallam wa man lam ya'rif hadha al ma'ana duk wanda bai san wannan ma'ana ba wace ce ma'ana bai san ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bai san wannan ma'anar ba ma'anar waɗannan kalmomi na cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama duk wanda bai san wannan ba la yajuzu aklu zabhatihi cin yankansa baya halatta yana cewa shi musulmi ne amma bai san ma'anar kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba shin ya kansa bai halatta ba wala shahadatuhu wala shaidarsa a kotu ba za a karbi shaidarsa ba domin shi ba adali ba ne wala imamatu wala limancinsa wala wa man salla khalfahu duk wanda ya salla a bayansa yu'idu salata abadan ya sake sallah har abada saboda ya yi sallah a bayan jahili wanda bai san ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah saha wannan magana ya inganta wa man lam ya'rif hadha al-ma'ana wanda bai san wannan ma'ana ba ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa huwa jahilun wannan jahili shi yasa bai halatta a bi shi sallah bi ijma'il ulama'i da ijma'in malamai na musulunci فتعلمها لمن سلم بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله فريضة فرلا على كل مسلم أكدك أم مسلمين حر أن تشيني أو عبد كوباوة صغير قلمين أو كبير كوبا با واجبين المسلمين كويا يألسوا فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكم معلوم لنك الحمد لله إيه. aka dari shafi na nawa shafi na arba'in da biyu ina za a tashi to muna cikin sunnonin sallah wa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sunnonin sallah akwai yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tahiyar ƙarshe shine salatin ibrahimiyya wa sujudu alal anfi da yin sujjada a kan hanci kamar yadda zai muka yi bayani a farillai idan goshinka ya taɓa ƙasa farilla ne to hanci ya taɓa ƙasa kuma sunna ne walkafai da tafuffuka guda biyu in ka yi sujjada ka dafa tafuffukanka guda biyu a ƙasa sunna ne ajiye goshi shi ne farilla hanci da tafuffuka wa rukubatani da gwiwoyi guda biyu wa adrafil qadamai da gefen manyan yan yatsun kafa guda biyu ka aje su a ƙasa wajen duka sunna ne dan wa hadisin umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi aljabhatu wal kaffaini wa rukubataini wa adrafil qadamai to goshin ne kadai farilla hancin da tafukan da gwiwoyin da cikin manyan in yatsu duka wannan sunna ne wa suturatu ligairil ma'mumi da sanya sutura ga wanda ba mamu ba shine wa liman da mai sallah shi kadai su da gairul ma'mumi shi mamu babu sutura a kansa kuma dan ka wuce ta gaban mamu baka yi laifi ba amma an kauce ta gaban limamin ka tsakaninsa da sutura ka yi laifi na fata an gane saboda wanda ba ma mu ba shi ake sunnanta wa sanya satira liman da mai sallah shi kadai wa aqalluha mafi kalancin satira gilazu ruhi kaulin mashi kaulin sa kare ya kasa da kaulin mashi wa dulu zira'in da kuma tsawon tsawon kamu guda shine mafi kankantar abin da ake satira da sai abin da ya wuce wannan ɗahirin kuma ya zama mai tsarki ne ba a yin satira da itan shadda ko da wani abu wanda yake mai najasa sabitin kuma abin ya zama matabbaci ko da tsawonsa ya kai zira'i ko kaurinsa ya kai mashi to ya zama sabiti ne mai matabbaci ne iska ba za ta ɗauke ba ka gane ai ba dabba ce da za ta tashi ta yi tafiyarta ba ba yaro karami da bayi da hankali da san da kake zai tashi ya bar gulun ba a samu abin da yake sabiti matabbaci tun daga fara sallah har sallama bai motsa daga gulun ba gairu mushawushi kuma banda wanda yake ɗaukar hankali banda wanda yake tashwishi yake ɗaukar hankali mai zane ko mai amar kwalliya ko akwai hotuna ko an yi wani zane a jikinsa wanda kana yi kana kallon sa yana ɗaukar hankali ka gane ai to a nan ba a sa mace ajinabiya ta yana fatira amma ana iya sa mutum ka gane ai ka ce zauna a nan zai yi san ko yaro ne in ne hankali ne zai tabbata ba zai tashi ba ko namiji ne babba kana iya sa shi kaga ko muharram ya mace amma ba za ka sa matarka ba akwai ta shuyi shi ka gane yayi inda a bar sha'awar ka ce ba za ka sa kuma ajnabiya wacce take dama kallon ta haramun ne ba ba za ka sa kuma dabba ba mai iziya ya ce maka wa hilakil mutakallimin da taron masu hira ba za ka zo ka sa su a gaba su zama masu tirawa saboda ba lalle ne su tabbata ba in suka gama hirar su wannan ya tashi ya haka wata ya tashi ya haka kowa ya tafi sa ina ina sataraka take yawwa to ana neman sabiti wanda zai tabbata har ka idan da sallah to alhamdulillah sai me Asmawi Shafi na ba ta ne wa'amma shuruɗu sihatiha amma kaga sharuɗin ingancin sallah jiya mun yi shuruɗul wujubi ba muka ce al-islamu wal bulugu wal aqlu wa dukulul waqti wa bulugu da'wati nabi sallallahu alaihi wasallam shine sharuɗin da sallah ba ta wajaba sai mutum ya cika wannan sharuɗa guda biyar to wa'amma shuruɗu sihatiha amma sharuɗin ingancinta wanda in ka cika wancan sharaɗi biyar ta wajaba a kanka in ka zo yin ta kuma sai ka ji ka wannan sharaɗi sannan ta inganta shi ne bambancin shuruɗin wujubi da shuruɗin sih shuruɗin wujubi ba za ta hau kanka ba sai ka kawo wannan sharuɗa in ka cika su kuma to ba za ta inganta ba in ka yi ta ba za ta karɓu ba sai ka ji ka shuruɗin sihati fasitatu shi sharaɗi inganci na sallah guda shida ne in ka bar ɗaya daga cikin duk sallar da kai ba ta inganta ba na farko ɗaharatul hadasi ƙarshen hadasi ka tabbatar fitsarin da ka yi ka yi tsarki ka jaddada alwala ba a yin sallah babu alwala wa ɗaharatul kabasi da tsarkin kabasi shi ne abin da ya shafi tufafi da jiki da gurin yin sallah ko a jikinka ya fito ko ba a jikinka ya fito ba zai taɓa tufanka ya zama kabasi ya taɓa jikinka ya zama kabasi ya taɓa gurin sallah ya zama kabasi in kuma wanda ya fito a jikinka gulbin fitowar shi ne hadasi kuma shi hadasi iri biyu ne akwai hadasul asgaru akwai hadasul akbaru akwai kalami akwai babba to dukkan su ba a yin sallah da zuciya an tsarkake alhadasul asgaru shine kashi da fitsari da mazi da waji da tusa sai an sake alwala shi kuma alhadasul akbaru shine janaba jinin haila da jinin biki in suka ɗauke ya zama babba hadasi dole sai an yi wanka to dukkan su shar'i ne sai an samu tsarkin hadasi karami da babba kafin a yi sallah wa taharatul kabadi shine an sauji wal badani wal makani abin da ya shafi jiki da tufa da gulin yin sallah sai an tsarkake wasu kibalul qiblati da fuskantar alqibla ba a fuskantar wani guri wanda ba alqibla ba shar'i ne a sallah wa satrul aurati da rufe tsiraici shar'i ne ba a sallah tsirara wa tarkul kalami da barin zance shar'i ne ba a zance a sallah sai in na gyaran sallah ne sallah sai ta rikice to wannan an halatta yin zance a cikin sallah amma shi ma fatabulu bi kasirihi duna yasirihi sallah tana ɓaci da maiwaitin sa shi ma ko na gyaran sallah ne in aka ɗau surutu a masallaci a kaza ne fa ba kaza bane aka yi hayaniya to sallar ta ɓaci kalma ɗaya biyu shi aka halatta yi mai adali a ƙarshe ai ya gaya maka wa jaza lahumul kalamu fi tilkal halati ko aka ce idan liman yana shakku fi kabari wa in shakka fi kabari ta'ala adalaini ya tambayi adalai a cikin sallah yake fa aka ce ya tambayi adalai ana nufin malamai wane da wane ne ya faru a cikin sallar nan ya ji an masa tasbihi shi kuma yana da yaƙini sallarsa cikakkiya ce ba abin da ya bari ba abin da ya ƙara ha kuma an ce subhanallah to a nan ya halatta ya tambayi mutum adalai ne wane da wane ne ya faru idan suka ce eh ka rage sujjada ɗaya ne ko ka bar raka'a ne ko ka zauna inda ba a zama ko wannan raka'a da ka tashi aka ce subhanallah ta biyar ce to shi kenan sai ka dawo ka zauna a haka ma aka ce wa in ta yaqallal kamala eh duk da ya tambayi adalai sun ce masa sun goyi bayan masu subhanallah in ya in yayi yaqinin cikar sallah su kuma suka ce sallah bata cika ba abila ala yaqinihi yayi aiki da yaqinin sa wa taraka al-adlani ya bar adalan ma shi ya tambaye su ba suka goyi bayan masu subhanallah amma shi tun yana da yaqini a matsayin sa na liman an ba shi fawa ya kyale adalan aka ce illa an yaktura nasu kalfahu sai dai mutane sun yawa a bayan sa ba cewa subhanallah suna da yawa kusan masallaci ne zai dauka subhanallah subhanallah to fa yarji'a fa yatruka yaqinahu ya bar yaqinin nasa wa yarji'a ilayhi ya koma gare shine karshen mas'ala shine karshen kuma ahalin to shine nan da yake maka wa tarkul kalami da balin zance da gangan wanda ba wani dalili amma in sallah ta likice a nan ya halatta a yi magana wa jaza lahumar kalam amma haka kawai ba abin da ya faru kai magana a sallah sallah ta ɓaci wa tarkul af'alil kasira da balin ayyuka mayawaita ba zai yiwu kana sallah kana ɗinki ba ka gane ai ko kana sallah kana rubuta test message a waya ai ba ai ba magana ba ce amma aiki ne ba zai yiwu kana sallah kana yin wani abu daban ba wanda ba aikin sallah ba to amma idan kaɗan ne wannan an yi rangwami ya tsaya a babin makaru eh kamar kana sallah hular ka ta faɗi sai ka ɗauka kasa aiki ne kuma baya cikin ayyukan sallah amma tun da kaɗan ne wannan an yi langume ba ko ko mayafinka da yake kama da ya faɗi babu laifi ka ɗauka ka gyara eh to ya danganta in zai ɗau lokaci zai wuce wanda shari'a ta yadda kaga wani yana shiga da wuri wani baya shiga kar ka ita wuri lokacin zafi ana sallah da muhuci a gaban sa an zo an an yi zaman tayya ya dauko Allah har har har sai liman ya tashi sai sai a je wani ya zama al'abalin kabira eh zafi yake ji wani duk da an zo zaman tayya a zaune ake kafin liman ya tashi bari ya ɗayi wuri kuma ta yi to abin da ya yi ya rusa rafawoyin da ya a baya yi in dai kana tsaye ka sunkuya ka wuce har inda ake ruku ka tafi kusa da sujjada kuma ba aikin sallah ba a wannan wannan wannan aiki ya yi yawa ya yi kama da ƙarin rukuni a cikin sallah saboda sunkuyawa da ɗagowar duka rukunai ne sunkuya zuwa ruku'u rukuni ne sunkuya zuwa sujada rukuni ne dagowa daga ruku da dagowa daga sujada duka rukuni ne limamu ka yana tsaye kai ka tafi ka dago a wannan sallah ta ba shi shi yasa ake cewa a sa waya a sare yawwa wani ai bai wani aiki na rukuni ba af'alul qalila kenan amma wancan yayi yawa ne ai to shi ma ai ba tafiya yi ba hannu ne kawai yawa aikin hannu wannan babu matsala aikin hannu ko kafa ba an ba da dama a cikin sallah an kaga kafa a tsawon gaba ka yi tako ɗaya biyu ka je ka shiga ba yawa kaga wannan ma aiki ne wanda baya cikin ayyukan sallah amma kaɗan ne saboda haka wannan babu laifi wallahu alamu Allah shine masani sai ne ziya shaji arba'in da nawa arba'in da takwas wasifatuhu to eh haka ne wala yakurahu tayammumu ba a karanta yin taimama biturabin da kasara tuyummimu bihi da aka yi taimama da shi maratan uku na wani lokaci da ba ba kamar ruwa alma'ul musta'amali fil wudu'i ko makaruhun idza wujida gairuhu idan ruwa ne wani yayi alwala da shi ya rage alma'ul musta'amali shine mutumin da yake alwala ana tarar ruwan a kwano in ya zama jikinsa ba mai datti ba ne babu maiko a jikinsa ruwan da ya yi alwala aka tara ɗin bai jirkita ba to an karhanta wani ya yi alwala da shi idan akwai wani wanda wani da ya amfani da shi in kuma ba wani tun daga jirkita ba babu karhancin kuma alwala ta inganta a bisa karhanci to amma ita ƙasa ba ba wannan hukunci a kan ko mutum goma ne suka bigi gurin suka yi taimama ko a faifai aka ɗebo ƙasar wannan ya buga ya taimama wancan ya buga duka layu kurau ba a karanta a tayammumu yin taimama bi turabin tumima bihi da ƙasar da aka yi taimama da shi marratan ukura a wani lokaci daban wala yasuhu tayammumu amma fa yin taimama baya inganta qabla dukhulul waqti kafin shigar lokaci dama a cikin farillanta an ce wa dukhulul waqti sai lokacin ta ya shiga sannan ake ba kamar alwala da zaka iya yin alwala ka jira lokacin sallah ba ita sai lokacin yayi idan uzurin bai gushe ba na rashin ruwa ko na rashin lafiya sannan a yi taimama a sallace wa sifatu sifar yadda ake taimama an yalu yastibahata salah ya yi niyyar neman halatta sallah kamar da ne a shibau ya gaya maka ya Allah ta yamuma la yarfa'u la hadatha bai niyya ne na neman halatta sallah saboda rashin alwala ko janaba ta haramta masa yin sallah shi kuma bai samu ruwan alwala ba to yanzu sai ya yi mama da niyyar neman halatta sallah ba neman ɗaukewan hadasi ba لأن التيمم لا يرفع الحدث كما عند أخي أبقى الشماوي sai dai ta halarta ma sallah amma da sun kai ran sai min wayan wuya kuma yana yin niyyar neman halarta sallah din min alhadath akbar daga hadasi babba in ya zama yana da janaba ne babu ruwan wanka ga lokacin sallah zai fita ko kuma a'a bayi da lafiya ba zai iya yin wankan ba da dukkan sabubba da muka ambata a farkon fasalin taimama ka gade a to dole sai ya yi niyyar hadasi al'akabari babba na wai su taimama istibahatar sala ma kana alhadasu al'akabaru ma ni anni in akwai janaba ko jinin haila ya ɗauke ko jinin biki ba a samu ruwa ba ko ba damar yin wanka to sai an yi niyya min alhadasu al'akabari saɓanin in ƙaramin hadasi ne alwala ce ta karye ba janaba ba jiki babu haila to nawaitu taimama istibahatar sala kawai ya wadatar amma in hadasin sa babba ne to sai ya kala da ma kana hadasu akbar ma ni anni in kana muhdisa in ya kasance mai hadasi hadasan akbar kuma hadasin mafi girma shine babba kuma sannan bayan niyya ya kulu bismillah sai ce bismillah musta'abbi na yin bismillah wa yasta'milu sa'ida sannan sai ya aikata wannan guri bi ma'ana ya zuribu alai yana gugu a wannan gurin taimama bi yadai da hannayensa biyu jami'an baki daya ba daban-daban wannan ya buga wannan ya buga ba garbatan wahida bugu daya hannaye biyu fa in ta'allaka bihi ma shay'un idan wani abu ya damfara bihi ma a hannayen lokacin da ya biji kasar akwai wani kura-kura don kada shafa kura a fuskarsa na fadahuma ya kakkaɓe hannayen haka shi ne na fada ya kakkaɓe hannayen na fudan kakkaɓewa kafifan sassauƙa gwargwaro da ƙurar za ta zuba wa yamsau jiha wajhahu wa lihiyatahu sai ya shafi fuskarsa da gemunsa da wannan bugun falkon yabdau yana fara shafan fuskar yin a alahu daga saman fuskar ila an ya sauke har zuwa ya cika wannan shafan zuwa gemu kenan sun mai duribu ukura ne ya sake bugun ƙasa na biyu biya dai domin shafar hannayensa ka gane ai ka lura da bambancin ya duribu alaihi biyadaihi da kuma ya duribu liyadaihi akwai bambanci ya duribu alaihi biyadaihi zai yi bugu a gurin taimama biyadaihi da hannayensa nan kuma kuma ya duribu ukura ya yi bugu na biyu liyadaihi domin shafar hannayensa eh tunda a farko ya gaya maka da hannaye ake yi to nan ma baya buƙatar maimaita maka biyadai amma zai yi shafa na biyu ne liyadi ai limasi yadai akwai abin da aka yi hazafin sa zai yi bugu na biyu limasi yadai sai sai liyadai domin shafar hannun tun mai musahu zahira yadihi yumna sannan sai ya shafi bayan hannunsa na dama biyadihi yusra da hannunsa na hagu ya ma'ana hannun hagu shi zai shafi hannun dama hatta yin tahiya har sai ya fike da wannan shafar illa lirfaki zuwa gwiwar hannu wato in ya buga haka yayi haka to sai yayi haka sai ya shafo ya wuce ya wuce yanke ya fike illa lirfaki zuwa gwiwar hannu kuma ya musau baɗina haka nan sai ya shafi cikin hannun daman lokacin da ya shafo ya zo nan to sai ya juya kuma ya riƙi nan ka gane ai sai ya shafo hatta sun mai musau baƙinaha sannan sai shafi cikin ta ila akirul asabi zuwa ƙarshen ƴan yatsu sun mai musau zahirar yusra sannan sai juya sai shafi bayan hannun dama nan kenan a bayan hannun hagu biye da hidimna da hannunsa na dama ilal mirfaƙi shi ma zuwa gwiwar hannu sun mai musau sannan ya juya sai shafi baɗina cikin hannun daman ila akirul asabi zuwa ƙarshen ƴan yatsu amma a ƙarshe ana tsaye cewa ban san ko zai kawo a gaba ba yawa ga shi nan wai zubu takalilul asabi yana wajaba a cikin taimaman nan in ya zo shafar hannu a ƙarshe ya tsaye yan yatsu kai ka zo ka zo ka zo ka zo wajibi ne ya tsaye yan yatsun hannaye duk wanda ya rubuta masa takalilul asabi'u to ya mai da ainihin tsinin ya koma ƙasa ta kalilul asabi'i yawa wanda bai gyara ba nake wa magana saboda mudafun ne wa mudafun ilai ba zai zama ta kalilul asabi'u ba ta kalilul asabi'i tsatsefe in ya su wajibi ne kafin a fara taimama wato a cikin taimama wa nazu'ul khatam da tutse zobe wajibi ne bayan nan yanzu idan mai taimama bai tuɗe zobe ba ya yi taimama da zobe a hannunsa ko ya yi taimama da agogo a hannunsa ko ya yi taimama da kambu ko guru a hannunsa ko da guru shi a kokumi ake ɗaura ko shi kuma kambu a nan ne to akwai masu sawa a nan to me sunansa shi nan to kambu har a warware kambu ne kada shi abu da za a sa'a labidihi ba zai isar masa ba in ya ce ba hannunsa da agogo ko da zobe ko da kambu labidihi taimama ba ta isar masa ba dole sai ya shirya ya sake wannan taimama wa darbatu sani a bugun kasa na biyun nan da muka da su mai yadribu ukura li yadayhi bugu na biyun nan su nasul sunna bugun farko din shine farilla fa'in iktasara ala darbatin wahida da mai taimama zai takaita a bisa bugu ɗaya lilwati domin shafar tuz aini mafi lilwati wale ne da shafar hannaye a jiza'ahu yana isar masa da ya bugu na farko da ya gama shafar fuska kawai sai ya garke ya shafa hannaye da ya sake bugu na biyu domin shafar hannu ba a jiza'ahu ya isar masa domin bugun farkon shine farilla na biyu din sunna ne dan ya bar shi kuma sunna ba mai karfi ba ce wanda wuka ta sara alamar ya dai da zai takaita a bisa shafar hannayensa alal ku aini akan wuyan hannu kadai iya nan kawai ya shafa da ya biji ƙasa ya shafi fuska ko ya yi bugu na biyu ko bai yi ba kawai da ya sai shafi iya wuyan hannu wa sallah yayi sallah a adadin lokaci ya sake sallah in a cikin lokaci lokaci ya kure kuma ba zai sake domin a taimama shafar nan sunna ne shafar nan shi ne farilla da Allah cewa yi wamsau bi wujuhikum wa aydikum minhu to aka ce aidi nan shi ne aidi hannaye ka gane ai wasa ma abane na bi aidi aka ce yadu nan da Allah ya fakada hu aidi lahu ma ku yanke hannayen ina ke yanke nan ko nan dan ake yanke hannun farawo amma aidi lahu ma Allah ya ce ku yanke hannayen to aka ce yadu a larabci nan shi ne yadu to Allah kuma cewa fam tawdu wujuhukum wa aydikum minhu amma a alwala yace wa aydiyakum ila almarafiq sai da ya gaya mana sai mun zo nan saboda haka a alwala an kado zaka wanko tun daga nan a farillai din har zuwa gwiwar hannu shine farilla to ashe idan mai taimama yayi biki kasa ya shafi fuska ya zo ya shafi tsiyanai ya shafi farilla amma ya bar sunna inda mantuwa ne akwai yalwar lokaci an so ya sake taimaman nan ya shafi gwiwar hannun ya sake sallah in kuma lokaci ya kule ko ya fita shi kenan ba zai sake ba alhamdulillah sai me misala shafi na nawa samarin dami misala shafi ɗari biyar da nawa ɗari biyar da arba'in da tara باب في الشفعة والهبة والصدقة والهبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغسل باب da zai yi bayani cikin الشفعة شفعة شفعة bai da suna da hausa abinda ake ne masa shufa'a shine gidanku da mahaifinku ya gina kuna ciki tare da mahaifin naku yana raye kowa kawai idan ya girma ya isa yin aure sai zai iya gina ɗaki ko zai ya shafi wani guri ya gina ya zauna a ciki shi da iyalinsa wancan ma ya taso ya je ya yi gini duk uban yana gani wancan ma ya taso ya je ya gina wani abu a cikin gidan ko kuma gona ce duk uban yana raye kowa zai ya yanki wani yanki da gaske yana nomawa da izinin uban inda inda ya gaba ai zai hana ko zai magana ko to ana na ana sai uban ya mutu to wannan gida kowa inda yake nasa ne tunda kai ka gina amma fa filin ba naka ba ko tunda gidan babanka ne to wannan shi ake kai masa shuku'a ba ka da ikon sayarwa ga wani wanda yake waje bare sai dai ka sai da yan uwanka da kuka yi musharaka a cikin wannan gida ka gane ai yawwa ko kuma uban yana raye ma ba mutuwa yi ba kuka yi ginin kuma ya ce ya ya ba ku shi ya fita ya samu wani ya koma ya bar muku wannan ko bai mutu ba to wannan gida akwai haƙƙin shuku'a a ciki duk wanda ya mallaki ɗaki ɗaya ko biyu a gidan to yana da haƙƙin shukuwa a cikin wannan gidan in mun shiga babu za mu je yadda shukuwa ta ke kasancewa wannan na ɗaya mana matashiya ne kafin da shiga cikin hukuncin wal hibati da kuma kyauta babu zai mana bayanin hukuncin kyauta yaya take inganta kuma ya take tabbata wa sadaqati da kuma hukuncin sadaqa da ingancinta da kuma tabbatuwarta wal hubusi da hukuncin hubusi gida ne ko gona ko rijiya ka gina kace ka bayar hubusi a zauna fi sabili domin ka dinga samun ladan sadakatin jariya ko da ka mutu lada ya dinga binka har zuwa kabari wal rahani da hukuncin jingina wal ariyati da aro wal wadi'ati da ajiya wal luqadati da tsuntuwa wal gasbi da kwace Eh, duk za mu ji hukuncin su a cikin wannan babi wa inna mashfa'atu yawwa ka kaji cewa ita shufu'a filmu sha'i tana tabbata ne cikin abin ɗaiɗaitawa ina fata an an an gane eh ai ya'ani yana nufin wuj- wa wujubu wa wajibu da firri ba a cikin gidaje ne dunal arab banda kadarori duk abin da ake cirar da shi daga nan a canja masa guri shuku'a ba ta shiga wannan abu Eh, dan babanku yana raye ya bar masa mota yana hawa ko ya ba shi mota wannan ko dabba ko doki wannan ba- wannan shuku'a ba ta shiga abin da yake abin da ya shafi ƙasa shine almushai ta shafi abin da ya danganci ƙasa kamar gida ɗin ko gona da muka yi bayani wala shufa'ata sannan a cikin almushai din abin da ya shafi gida ko gonan babu shufa fi ma ƙarƙushi na cikin abin- abin da an riga an raba ka gane ai gidan gaba da wanku ne ya gina kuma bai bar kowa ya mallaki komai a gidan ba da ya mutu aka zo aka raba gado kowa aka ba shi wannan babu haƙƙin shufu'a a ciki inda rabawa aka yi wala li jarin haka nan babu haƙƙin shufu'a ga makoci eh makocinka ne za ka iya sayarwa ina muri ma gidanka ba ya da haƙƙin da zan yana da haƙƙi shi za a sayarwa sai dai da ka sayar masa da yafi saboda haƙƙin makotaka da zaman tare da haƙƙin mutunci amma dai a shari'a ba yi da haƙƙi wai dole in ka tashi da gidanka ko lumfar kasuwarka da kuke makotaka dole shi za ka fara yi wa sallah sai in baya bukata ka sayarwa wani har in ka sayarwa wani zai iya zuwa ya tada cinikin ko ya kai ƙara a canja cinikin a kwace a bashi ya mai da kuɗin a sh- a shari'a musulunci ba yi da wannan haƙƙin a mazhabar malikiya wala fi ɗariki haka nan babu shigowa cikin hanya in ka mallaki gida gida ka mallaka in ɗaki ka mallaka ɗaki amma ta farki na wucewa babu haƙƙin shi a ciki kowa yana da haƙƙi a cikin hanya wala alfata darin wala filin tsakar gida kad kusufa da buyutuwa da an riga an raba ɗakunan ta ka gane ai gida ne aka aka yi rabar ɗakuna wani ya mallaki ɗaki kaza a gidan wani ya mallaki ɗaki kaza a gidan to kowa yana da haƙƙi akan hanyar da ake bi zuwa wannan gidan ka gane ai, kowa yana da haƙƙi da ƙofa- da zauren kofar gida Eh, mai askari ya kai maka har da bayan gida in guda ɗaya ne a gidan da kuma ɗakin girki shine baitun raha kowa matar tana da haƙƙin da za ta je ɗakin girkin nan ta dafa mata tuwo kowa yana da haƙƙi shi da iyalansa su shiga bayan gidan nan Wa- wa- wani wala fi fali na khalil idan a gona ne babu shufo a cikin namijin dibino bishiyar dibino da ake yanko tankar namijin aje a yi kilili ga macen dibino duk wanda ya mallaki ko da bishiyar dibino ɗaya ne to yana da haƙƙi ya yanki tankar namijin dibinon nan ya zai yi wa dibinonsa kilili aubi irin ko kuma rijiya da take gonar kowa yana da haƙƙi duk wanda ya mallaki ko bishiya ɗaya ne to yana da haƙƙi a cikin rijiyar na duk inda take ya je ya ɗebo ruwa ya yi bayin bishiyoyinsa idza qusimatin nakhlu in dai an raba bishiyoyin da dina a nan ba ƙasar aka raba ba bishiyoyin aka raba eh akwai rabon bishiya akwai rabon gona kamar yadda a gida akwai rabon ɗakuna akwai kuma rabo na tsagawa na gwargwadon faɗi duk ana yi yadda hali ya kama to idan bishiyar dibinan aka raba to duk inda rijiya take yana da haƙƙi da zai je ya ɗebo ruwa ya shayar da bishiyarsa amma in gonar aka raba to duk wanda bishi a rijiya take ɓangarensa rijiyarsa ce. kai ba ka je ka tona taka a ɓangarenka ka gane ai ba cewa yi iza qusimatul ardu ba to sai aka bai ce awil ardu ko kuma a aka raba kasar to za a duba rijiyar in an ware masa guri ba mallakar kowa ba ce an fitar da ita a cikin rabo saboda za a yi musharaka wajen amfani da ita to kowa yana da haƙƙi ya jawo ruwa ya shayar da gonar tasa in ma bishiyar aka amma in aka yadda a rabo aka saka ta ta shiga cikin rabon wani a rabon ƙasa to ta zama mallakarsa amma in ya zama an ware ta saboda kowa yana da buƙatar ta ba a yadda ta shiga rabon kowa ba to kowa zai iya amfani da ita ko da ƙasar aka raba wala shufu'ata babu haƙƙin shufu'a illa fil arabi sai fa cikin abin da ya shafi ƙasa kamar ya mun ta maka wa inna shufu'atu fil musha'i ka gane ai shine nan ya fassara maka illa fil arabi sai abin da ya shafi ƙasa wa ma yatasulu biha da abin da yake saduwa da ƙasa min al bina'i na gini wa shajari da bishiya da me da kuma rijiya duka abin da ya shafi ƙasa ne duk abin da baya ɗaukar sa daga nan a kai shi can ai ba a canja bishiya guri ko ba a canja wa ɗaki guri a ce an ɗauke shi daga nan an mai da shi can sai dai in tanti dama kuma kafa ba gini ba ne wala shufa'a ta babu shufu'a wato babu haƙƙin shufu'a lil hadiri ga mazaunin gari ba a da sanata bayan shekara guda ta cika da sai da inda yake da haƙƙin kazawa ya biya. Ka gane ai, gidanku ne da kuke da haƙƙin shufa a ciki, sai abokin zama ka ɗan uwanka ya je ya sayar wa wani bare da yake waje wanda ba da ko taku a gidan. Kuma kai kana nan hajjin ne mazaunin gari, ba a gaya maka ba, ba a nemi ka saya ba in kana da hali, aka je aka sayar wa wani. to in dai ba a shekara ba duk sanda ka samo kuɗi za ka iya zuwa ka tada wannan mutumin da aka sayar masa ka kore shi ka mallaki guri ka bayar masa kuɗinsa da aka saya da ya saya amma in shekara ta cika da sai da wannan gurin ba da izinin ka ba to shi ma ya zama ɗan gidan baka da ikon korarsa a gida ka gane ai sannan wato hanya biyu ce in tun farko sai da aka zo aka neme ka to ni fa zan sai da gidana kuma kana da haƙƙi na shufu'a a ciki kana da buƙata in yace a shi bai da buƙata inda yake ma ya yi kuma a'a shi bai da kuɗi a sayarwa duk wanda zai saya to kaga nan ya bar haƙƙin in aka je aka sayarwa kowaye bai da yancin da zai kada wannan cinikin wal ga'ibu shi kuma wanda baya nan aka sai da wani gida ko wani ɗaki ko wata gona ko wata bishiyar da yake da haƙƙin shufu'a a cikinta. Allah shufu'ati yana na akan haƙƙinsa na shufu'a wa in tsalatu da yabatu ko da fa ko taka ta tsawaita ba shekara ɗaya ba ko shekara goma ne yayi baya gari da ya dawo sai sanar da gidansu na gado bangaren ɗan uwansa da suke ciki ya sai da nasa wanda kuma ba ba aka yi ba shufu'a ce to yana da dama ya ce nawa aka sayar masa ka gane shekara goma ai kuɗin ma yanzu ya ƙaru to zai mayar masa asalin kuɗin da yi ya bayar shi kuma ya mallaki wannan gurin tunda shi baya gani sai dai in zamani irin na yanzu ne an buga mar waya wani to ni fa zan sai da gidana kana da bukata ka san waya yanzu za ta kori wannan hukunci yau an gaya masa ya ce eh yana so to ina da bukatar kuɗi ba nan da kwana kaza ka yi kokari ga dillalai sun yi wa guri kuɗi kaza ne ka turo min kuɗi na ka mallaki guri kafin ka dawo amma in ya wuce lokaci kaza ne ina da bukata zan sai da kayana ina da bukatar kuɗi to wannan kam zai iya canza wannan hukunci wa hudatu shafi'i garantin tambayar mai shufu'a alal mushtari yana kan mai saya a shi mai sauwa kan kuɗi yake so in ya sai da zai ɓoye ma ma karka san akwai haƙƙin da wani zai zo ya ta da kai ai ba zai gaya ba ba bukata ta toshe yana so ya sai da guri to neman garantin ne shi ku'a alal mushtari yana kan mai saya kai da aka kawo ka aka ba tallan ɗaki ko ɗakuna a cikin wani gida ka duba yanayin gidan ka gano cewa kai wannan gidan zai yiwu akwai haƙƙin shi ko a yanayin da zaka yi kewaye kewaye mata iri-iri a gida ɓangare-ɓangare to kai ne zaka tambaya wannan gidan da zaka sanin babu wanda yake da haƙƙin shigo a ciki shi ne sarwa ina ruwansa ya kawo ka saya ka bashi kuɗin sa dai can ku ƙare da wanda yake da haƙƙin shigowa shi kuɗi yake so bukata ta shigo shi saboda haka yanzu haƙƙin yana kan almushtari mai saya idan bai tambaya ba ya zo ya saya shi kuma ta bai gaya masa ba shi wanda yake da haƙƙi ba a sanar da shi ba ko da kun kira shi fa ya yi shaida shi ne haƙƙin shi fa ko shi ya muku dillancin ma amma ba ku bujiro masa da haƙƙinsa ba kuka yi gaban kanku to yana da haƙƙin tayarwa in dai shekara ba ta cika ba shi ne ce maka wa yuqafu shafi'u ana tsaye da shi ne haƙƙin shufu'a a ce to zan sai da gida na wane fa in ma a kaza ko dai ya kama ya biya a farashin da dillalai suka yi wa guri au taraka ko kuma ya bari wani ya saya shi ne haƙƙin da za a ba shi in ya kama ya biya shi ya fi tantance dama gidan ubansa ne in yace ba yi da kuɗi ko baya bukata to ya bari wani ne saya ya saya to anan kuma ba yi da damar da zai dawo ya ce ya samo kuɗi ya tada wannan cinikin tunda bari yayi to alhamdulillah sai ne ina cikin ko a haro sai ne askal to hashiyatul adam na za mu tashi ɗari da tasirin to ina za mu tashi summa yaqtilu yadahu al-yusra sannan mutum yana wanke hannunsa na hagu kazalika haka na ai misila ma wusifa misali abinda aka siffanta fil yumna a cikin hannun dama shine kazalika din eh jiya da muka yi karatu ya kawo maganar takhalili da yake yalkulu asabi ida yadaihi fi furujil ukhra ba cikin kofofin ɗaya hannun to da yace maka wa yukalliluhuma min zahirihima yana tsatsefe yan yatsun hannaye ne ta bayan hannayen lamin baɗi ne ma ba wai ta cikin su ba li'annahu domin tsatsefewa ta ciki tashbikun yayi kama da talke yan yatsu ba zai mun yi wannan karatun ba har na gwada in ce sai dai ai haka kenan to ba haka yake nufi ba ka gane ai yana nufin in an zo tsaitsaikawan ta baya haka za ka yi tafin hannun daman akan bayan hannun hagu sai ya shigar da yan yatsunsa a tsakankanin yan yatsu ya tsaitsaife shi ne abin da yake nufi ba haka yake nufi ba tunda dama ake fara wankewa to ya zama tafin hannunsa na hagu ya ɗora shi a bayan hannunsa tafin hannun a bayan tafinsa na hagu na dama sai ya shigar da yan yatsun hagun cikin tsakankanin yan yatsun hannun daman shi ne takalilin da malin ya siffanta mana jiya ba haka kamar yadda jiya na nuna ba ka gane ai yawanci ai haka aka fi ɗaya ɗaya da za ga suna akwai masu yin hakan to yin hakan shi ne daidai a isharar da malami saboda a cikin ibada ba a san ta shi bikul asabi a cikin makaruhan sallah a ashimawi ya ce maka wa wawul yadi alal khasirati wa iqa'uhu yace wa tashbiqul asabi ko to ba a san yin sama a alwala dan in kai haka zai kama da tashbiqul asabi to sai kai haka kenan ta bayan hannun tafin hannun hagu da yan yatsu zai cuccuda yan yatsu dama da tsantsefewa to yace yana wanke hannun hagu kazalika ai misla ma wasifa fil yumna wa yubaligu bihi ma yana kaiwa matuƙa da wannan wankewa ai fil yadil yumna wal yusra a cikin wanke hannun dama da hannun hagu yana kaiwa matuƙa bil gasli da wankewan ila al mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye kajala wasalin bil gasli ya daure gainun din ne ya saki sinun din to sun din sai ka daure bil gasli ba zai kai matuƙa da wankewa ilal mirfaƙai na zuwa gwiwoyin hannaye da kasirin mimi mirfaƙi ana rubuta shi da kisirar munjaye ko ba haka bane bai sa sun din ba amma bi kasir ne shi bi karrin mimi ne ko bi kasir mimi ne wa fatihil fa'i wayawa naka akwai sinin ba eh, bi kasril mimi shi yasa abu ne shi ne ko bi kasril mimi da kisran mun jayi mirfaki mirfaqaini wa fatihil fa'i da fatahar fa'i mirfaqaini wannan izmul mufradi ne mirfaqu dan kan na qur'ani ya dauke kawancan jami'i ne wa aidiyakum ila al marafiqi wancan ka san bi fatihil mimi wal wal wal fa'i ko wal ra'i marafiki ko to nan kuma mirfaki mufradi ne shi alqur'ani da yake umarni ke bawa jam'i fagsilu kaga wawul jama'a ne wa aydiyakum shi ma da zirin jam'i ne sai yake ilal marafiki ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba da yawa amma mufradin sa mirfaq bi kasrin mim wa fatih al-fa'i walamma kana qawlu ila al-mirfaqaini yayin da faɗin malam mai risala da yake yana wankowa ilal mirfaqani zuwa gwiwoyin hannaye guda biyu akwai muhtabilan ƙauli ne wanda yake kunsar ma'anoni da dama yana to yana ihtimali li idkalihi ma ga shigar da su fil kasr cikin wankewan wa adamihi da rashin shigar da gwiwoyin hannayen a cikin wankewa kasa akwai maganganun malamai akan ma'anar iladin iladin bi ma'ana ma'ane ko tana babunta na iladin na iyaka ba na tarayya ba ka san yawanci a littattafan mu na fiqhu hatta fiqhu malikiya ana samun bambancin lafazi wani littafin a ce wa gasulu rijilaini ma al-mirfaqai wani kuma a ce wa gasulu rijilaini ila al-mirfaqai kowanne ana samu saboda sabanin da aka samu a cikin mazhaban wasu sun ce ila ɗin bi ma'ana ma'a tana aikin ma'a ne kamar yadda Allah ce wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku ƙarfi ai ma'a quwwatikum tare da ƙarfin da ya muku daban kaga nan ila bi ma'ana ma'a ne wasu kuma suka ce tana aiki a babunta ne tana nuna iyaka ne zuwa gwiwar hannu to shine malam anan da yake maka ilal mirfaqaini shi ya kawo shi da zahirin lafazi na alkur'ani da ya kawo ila ilal marafiki ya ce ma'al marafiki ba to yana iya kunsar shigar da su gwiwoyin hannayen filgasu da cikin wankewa ka wanko zuwa nan kenan ka shigar da gwiwar hannu a cikin wankewar gaba ɗayanta wa adami da kuma rashin shigar da gwiwar hannun gaba ɗaya ka tsaya ila wato iya ila daga ka kawo gwiwar hannu shi kenan ba sai ka shigar da ita ba duka wannan lafazin nasa yana iya ɗauka. To yake wal mashhuru qawli mashhuri a malikiya shine wujubu idkali hima wajibcin shigar da su gwiwoyin hannayen cikin wankewa. Saboda me lizawari takallufi tahdidi domin gusar da ɗora wa kai iyakan cewa kar ka je kana ƙoƙarin ila kuma baka tsara suna. Zai yi wahala a ce ka tsaya a iya iyakar baka ƙara so ba kuma baka gota ba to gara ka shigar da su ka tabbatar ka wanke inda aka umarce ka baka bar komai ba yace sarraha bi zalika to malam sai ya bayyana maka wannan kar ka dauki ma'anar da yake maka ila kai dau ka ka dauki ya tafi ra'ayi ne irin na ahlul zahiri wanda su kawai zahirin lafazi suke dauka to sai ce maka faƙala ya ce yudikuluhu ma yana shigar da su ba su gwiwoyin hannayen shi gafi ne cikin wankewar tasa kar ka ɗauki ilan nan da ya kawo a babun ta take a'a tana babun ma'ani a tashi ma a kawo wanda ya ya yi ladabi ne ga lafazin nassin qur'ani ya ce wa aidiyan kuma ilal marafiki shi ma ya ce maka ilal mirfaqaini sai ya ce maka yudikuluhu ma yana shigar da su fi gafi ne cikin wankewar hannun to fa ila kaji ba fi kalamihi ila dinna da mala ya kawo ilal mirfaqain a cikin wannan zance nasa kal ayatin sharifa kamar ayan nan ce madaukakiya wa arjula wa aydiyakum ila al marafiqi ita ce ayar da yake magana to wannan ayar ita ma bi ma'ana ma'a kaji zancen ba tana zaman ma'ana ne na ma'a wa ila maqabilil mashhuri ko sai kuma malam yayi maka ishara zuwa ga ƙaunin da yake muƙabala da mashahurin ƙauni can ba a ce wal mashhuru wujubu irkanihi ma ba shine mashhuri to akwai wani ƙauni da yake muƙabala da shi a tara bi ƙauni malam sai maka ishara da faɗinsa da yake maka wa ƙila amma haƙiƙa a wani ƙauni an ce yantahi ilaihi ma wankewar yana tikewa ne ilaihi ma zuwa gwiwoyin hannayen ba a haɗawa da suke tana ila tana nan ai ilal mirfaqaini ko zuwa gwiwoyin hannayen ne hajjul gasili wanda ma ya ma irin wancan hajjul gasili iyakar wankewar falaysa biwajin idkhaluhu ma fi shigar da su cikin wankewar falaysa biwajibin ba wajibi bane a wannan kauli da biyu ce in ka kawo iya gwiwar hannun kawai ka wadatar idkaluhu ma fi shigar da su ciki falaysa biwajibi wannan ba wajibi bane wa arani bi qawli yana nufi da fadasa da wa idkaluhu ma fi amma shigar da su fi cikin wankewar hannu ka shigar da gwiwoyin ka wanko har da su gaba daya a hawatu shine mafi kewayewa wannan shine kaulan salisan fadi na uku bil istihbabi amma yana nuni ne ga mustahabbanci domin a yi ladabi ga zahirin ayar alkurani da ta ce ilal marafiki kar ka ce shigarwa din dole ne ka gane ai saboda haka amma shigar da su a hawadu shine mafi kewayewa li zawali takallufi at-tahdidi domin kusar da takallufi ai mashakkati wahalarwan at-tahdidi iyakancewa iyakance abu in ba Allah ba yana da wahala yanzu mutum ya zo ya ce na zo sayan hatsi ko shinkafa kwano ɗaya ka yi iya ƙoƙarinka ka cika ka juye a ce maka ya cika eh ya cika to aka ce ka rantse da Allah ya cika kar ka rantse saboda kai iya iyawarka kai sanin cikarsa sai Allah da za a ce to ka sake auno wani kamar wannan in ka auno da za a kirga wancan da wannan sai an samu bambanci ko to tahdidi a wajen na adam yana da wahala eh ko ko ko ko masu cura fula kaga duk kudi ne suke sayarwa amma aka dora wata daya kan su keli aka dora wata daya sai kan shi saboda iyakan cewa ita ka gani ba ko ko da ba auna ba amma kuma duk kudi ɗaya ne kuma wajen Allah ba ta yi laifi ba tunda ta yi iya iya wata in ganganci ya shigo ne to tauye mudu yake shigowa amma kai iya iya karka shi yasa aka fi son awu da sikeli shi yana dan kwatantawa to shine ma ne sai maka li zawali takallufi tahdidi ka shigar da su cikin wankewa ka gane ai shine yafi domin shine a hawadin mafi kewayewa domin kusan da wahalan nan ta iyakance kullum ka zo kana ta ku na karasa inda aka ce ko ban karasa ba to ka shigar da shi mana kana shigar da shi ka kori wannan ko kwanto na iyakar cewa da annahu yalzamu man yaqulu ilayhi ma yahdul gusli domin yana lazamta yana zama dole ga mutumin da yake cewa haddul gusli iyakar wankewa yantahi yana fikewa ne ilaihi ma zuwa guyoyin hannaye shi bai yadda a shigar da gwiwar hannu ba tunda Allah cewa yayi ilal marafiqi to in ko ka dauki wannan kauli yana zama dole an yuhaddida nihayatul gusli ya iyakance tikewar wankewa eh to sai ka nuna mana iya ina ne in ka ce ba za a hada da gwiwa hannu ba to ka nuna mana in ka ce iya nan ne to sai mu ce ai wata mun taba ga kai alwala baka kala ko nan din ba ko kuma wata mun taba gani ka gota to kuma ina magana ka tike baka kala so ba wata kuma ka gota to ina maganar tahdidul nihaya ai kaga kai ba gunka babu saboda mashakka wa fihi a cikin iyakance nihayatul gasli mashakkatun akwai wahala kawai mafi sauki ka shigar da su cikin wankewar hannaye to alhamdulillah mun ga bayan shi hannu ba saura shafar kai da kulli sai ne to shafi na nawa ɗari hudu da arba'in da ɗaya da ina za mu tashi to wasamaniyatu ko lituminin wa ma bakiya ana samun tushe na takwas lituminin domin a cire sumuni wa ma bakiya da kuma abin da ya saura yace ka zaujatin kamar mutumin da ya mutu ya bar mata wabinin da ɗa kaga a nan za a buga samaniya takwas sai a cirewa mata sumuninta inda ɗaya ta da ita a rubu ɗannan sai ya kwashe kashi bakwai gaba ɗaya inda su biya aka faɗa zaujatin wa ibnin awwali suke ka gane ai ko kuma a'a ana bugawa takwas domin a cire sumuni da nusufi shine awwali suke wa ma baƙe da kuma abin da ya saura yake ka zaujatin kamar mata ce wa bintin da ya wa ammin da baffa kaga aka buga takwas yan nan ta tada uwa daga rubu a ta tada mata sai da cewa ta tada mata daga rubu ta mai ta sumuni to sai a ba wa mata sumuninta ga kuma ya ita tun da kwaya ɗaya ce nisfi take nema nawa ne rabin takwas to sai a ba ta hudu sai an ba mata ɗaya saura nawa to shine mabakiya shine au sumunin wa nisfin wa ma bakiya au dinnan suna nuna nisfin baya da muka wuce abin nan sumunin baya ana bugawa takwas domin a cire sumuni da nisfi da kuma abin da zai yi saura aka ba mace ɗaya cikin takwas matar aure an sallame ta aka ba wa ya hudu a cikin takwas shine nisfi an sallame ta ukun nan da ya rage shine ammi zai ɗauka don bai ce maka ukutul wa akin ba saboda ai darajar su ɗaya ne za su yi duk zakari duk lazul unsayi to sai ya ware maka ya kawo baffa shi ne yake biyowa bayan ‘yar uwa sai mai kuma wala yu'alu a nan ba a yin ƙari ba a yin ƙuliya auli auli a asalin auli fa ƙarin ruwa ne kamar an kawo muku kunu an ce ku raba kuma kowa ya da bukata kuma kunun ba zai kai dudayi dudayi ba ko an dama hula ta yi kaɗan to sai kai kaɗan sakwato ko sha hula a bakin gulbi ga kwashe ba shi ya gada shi ne kawai ka ƙara ruwa shi ne asalin auli tun da ba zai isa rabo ba sai a yi auli yanzu ne zo da zai ɗaura wani kawai zai wuce aiki suke kuma shi da zuci wala yu'alu ba a yin auli shine ƙari wannan takwas ɗin haka za a buga tunda kowa ya samu nasa mata ta samu sumuninta ya ta samu nusufinta shi kuma baffa ya yi asibiti a cikin wannan uku wasitatu ana bugawa shida da sudusin domin a cire sudusi ɗaya cikin shida wa ma baƙe da abin da ya saura ya ce ka ummi kamar mutumin da ya mutu ya bar uwa wa ibinin da kuma ɗa namiji kaga ɗan nan ya da uwa daga sudusi in aka raba shida za a ba uwa sudusi ma baƙiya kuma shine ɗa zai ɗauka kashi biyar ɗin jin nasa awwa sulusin ko kuma ana bugawa shida domin a cire sudusi da kuma sulusi wa ma baƙe da abin da ya saura. Ka gane yayi, ka ummin kamar mutumin da ya mutu ya bar uwa, wa a kawaini da ummi da kuma ‘yan uwa guda biyu da ummai. Tun da ‘yan wasu zama biyu, sun tada uwa daga me? Sulusi, sun mai daga sulusi duk da ba ɗa, ba jika. Samuwar ‘yan uwan nan dama ‘yan uwa kowane iri, ko shaƙi ɗaya, ko ni abai, ko ni ummai, suna ta da uwa daga sulusi ta koma sudusi to aka buga shi da za a ba wa uwa ɗaya su kuma a kawai ne an ce fa in kanu aka fara min zalika fa hum shuraka fi sulusi kaga za a cire sulusi kenan to ita uwa an ba ta ɗaya yan uwa an ba su biyu shine sulusi a cikin shida ba duk biyu sau uku shine shida ba aka ba su biyu an ba su sulusi kaga kowanne su je sulusin ya samu tunda su ma raba za su yi daidai wa daida sun sami rabo ɗaya da uwarsu kowa Eh? to nawa ne zai yi saura uku shine kuma nisfin shida shine yace maka eh, eh, eh, ummin wa akawaini ba wa ma bakiya da abin da ya saura awwalin cikin ko kuma da rabi wa ma bakiya da abin da ya saura ka ummin kamar wanda ya mutu ya bar uwa wa bintin da ya wa ammin da baffa kaga in- a nan ita ma uwar sudusi za a bata to abin ya yake ne to yawwa to shakiki din ne ɗazu na nema shi ne mai neman wannan abin da ya rage biyu Kar- idan na wannan ya canza guri na ita nema ban gan shi ba to shi kenan mu koma da aka ce eh, can da aka ce wasu tatu da sudusi shi na jeresa ce har yanzu jeresa ce ba mu fita a ciki ba tunda dai shidar ake bugawa muka ce ah, kamar wanda muke bar uwa da ɗa kaga za a ba uwa ɗaya cikin shida shi kuma ɗan ya ɗebi kashi biyar shine ma bakiya an wasu lusun ko kuma a'a ana bugawa shida domin a cire sulusi wa sulusin da sulusi wa ma bakiya yawwa ka ummin kamar wanda ya mutu ya bar uwa wa aka wani da ƴan uwa li ummi na da ƴan ƴan uwa li umai yawwa wa shakikin da shakiki aka buga shida a ba uwa ɗaya kaga an sallame ta sudusi ga ƴan uwa har guda uku ga li abbai a ga ga li umai ga shakiki to su shakikai za a ba su ne sudusi za su yi mana yi mana za a ba su sudusi shine biyu a cikin shida har har ma muka ce kaga sun koma irin rabon uwa tunda rabawa za su yi kowa ya ɗauki ɗai ɗai su ba sun koma sudusi sudusi kamar uwa to sannan ma bakiya ne ne ya rage sudusi biyu ko a uku ne ya rage to shi ne ma bakiya wa shakiki a nan shakiki zai ɗauka kaga ba za a yi mushtarika ba ba zai koma cikin ummai tun da zuciya ta ƙare su raba wancan sudusin ba shi kaɗai zai ɗauki uku awwal nisbin ko kuma ana bugawa shida domin a cire sudusi da nusufi wa ma bake da kuma abin da ya saura yake ka ummi kamar mutumin da ya mutu ya bar uwa wa bintin da ya wa ammin da baffa Ka- tun da ya ya mace kamar ɗalin miji ne a gun uwa tana tada ita daga sulusi ta koma sudusi to wannan yar ta tada uwa za a ba uwa ɗaya bisa shida ita ya za a bata uku shi ne rabi a cikin shida saura nawa to biyu shi ne ammi baffa zai ɗauka to sai mu tashi au sudusaini wa sudusaini to sai mu tashi ana alhamdulillah sai me eh a karabu tashi na nawa ina za mu tashi a cikin fitin hudu da lil imami ne wa qara'a binti hayil awwali ko in alima to muna maganar al-istiklaf wa qara'a shi wanda aka halifantar da shi bayan fitan liman zai yi karatu fi intihal imami a fi intihal awwali cikin tikewar limamin farko in alima in ya san inda ya tsaya a karatun sallah ka gane ai shi wanda aka halifatar da shi yanzu in a cikin tsayuwa ne yana karatun fatiha da sura to inda ya tsaya kai in ka zo daga nan za ka dora misali in fatiha sai ya karanta aya uku to kai in ka zo sai ka dora akan ta hudu in yayi aya shida ne kai in ka zo sai ka cika ta bakwai din sannan ka dora sura in ya gama fatiha sannan ya jawo ka in ka zo sura kawai za ka karanta in a karatun sura yake to in ka shigo kana da zabi in ka ga dama ka karasa in ka ga dama ka yi ruku tunda ya gama farilla da sunna ka gane ai shi da yace maka in alima in ya san inda ya tsaya a bayyane kenan idan asirce ne fa kaga baka sani ba wa illa ibtada ya fara sabon karatu tun daga fatiha to gaggawa kai zai ga in bai san a ina ya tsaya ba shine in a asirce ne shikenan sai ya fara daga inda ya tsaya kai yanzu a bayyanan ma mutum nawa ne za ka tambaye shi wai ba mun ka wace sura ya karanta a yanayin rudanin da ake ciki yanzu ba kowane zai iya gaya maka sallar magariba raka a jin farko wace sura ne ya karanta da ya bata to balatana kuma wanda yake a azanta kaga da babu ka san me ya karanta to in ya jawo ka sai ka koma farkon sallah fa wato farkon karatu to menene wasihatuhu ingancinsa kiwa limamin da za a halifantar ya zama bi idraki juz'in ya riski wani yanki yu'tabbi bihi da ake dogalo da shi min rak'ati na wannan raka'ar qabla aqd ruku kafin kudura ruku ka gane ai wa in ja'a ba'da al-uzri idan limamin nan da ya halifantar da wani in ya zo bayan ya gama da uzurin da ya guduro masa haƙo ne ya zo masa ya jawo wani ya dasa shi ya fita ya wanke jinin ya toshe ya dawo kuma ya tarar da sallah ba ta kare ba to fa ka ajina jiyin kamar bare ne kamar wanda kwata-kwata da ya san ma an fara sallah ba yanzu ya zo kawai yawwa bi zai ba zai tutse wanda ya halifantar ba fa in sallali nafsihi ko idan ya ƙarasa sallarsa da kansa aubana ko ya gina jul'ula a kan raka'ar farko awi salisa ko a kan ta uku min ruba'iya daga mai raka'a hudu fahad sallah ta inganta wa illa in ko ba kan raka'a ɗaya ko ta uku ba fala sallah ba ta inganta ka gani lokacin da ya dawo bayan uzurin nasa ya ƙare a can ya samu raka a ɗaya cikakkiya eh dama in bai samu ko raka a ɗaya ba shi ne yake maka bi idraki juz'in yutar da zai nuna raka'ati a nan ne jinin sa yake inganta in dama sallar kafin ya fita ya yi raka a ɗaya cikakkiya ko biyu ko sama da haka nan ya halifantar da wani sannan ya fita eh to in ya dawo kamar ajinabi ne zai bi shi ma abin da ya samu sai ya hada da waccan da shi ya fara jagoranta amma in dama bai samu ko da raka a ɗaya ba ya fita kuma sannan ya dawo aka ce maka ya da dama in ya je can ya ƙara sallar da kansa ko in ya dawo ya yi shi kaɗai au bana ko ya gina a bayan limamin da ya samu amma bil'ula in ya samu ta farko aw salisa ko ta uku min ruba'iyya in a mai raka a hudu ne ya zo ya same shi to sahat wannan gini nasa ya inganta wa illa in ko ba haka ba fala bai inganta ba sai dai ya ƙara kayansa shi kaɗai wa jalasar masubuku masubuki yana zaunawa ba zai tashi ya kawo abin da ya tsere masa ba li salami har zuwa sallaman liman ka gane ai har zuwa sallamar shi wanda aka halifantar masa don cewa ba da shi ya fara sallah ba to ba zai tashi rama ko ba sai wancan ya sallame ka anis ta kalafa musafirun mukiman to ba kamar matafiyi ne ya halifantar da mazaunin gari ne suka sani bayin kasar ne liman ya yi raka'a ɗaya sai haƙo ya zo masa sai ya fita ya halifantar da mazaunin gari to mazaunin gari shi kuma cika sallah yake eh to da shi wannan matafiyi ya je ya wanke jininsa ya toshe hancinsa ya dawo in ya tarar da liman a raka'a ta farko ko a raka'a ta uku to ba zai bi shi ba shi ne wa illa falatin saboda yanzu in ka bi shi kai tukun a farko dama niyyar kasar kai ko kuma kai raka'a daya saura daya to in ka zo ka same shi ba a raka'ar karshe ba ka bi shi raka'a nawa za ka yi kaga sai ta wuce biyu da ga daya ga wasu ko to bi halatta ya bi shi ba in dai zai sabawa niyyarsa da ya yi ta kasar sai dai ya cika sallarsa shi kaɗai ko a gida ko kuma a wajen masallaci. Autu bi ƙahuwa ko kuma aka rigaye shi shi. Shi mai ƙasar aka rigaye shi da wasu raka'o'i ya zo ya bi. To wannan fa tunda ya bi mazaunin gari dole sai ya cika sallah tunda ya bi da niyyar cika sallah tunda ya bi mazaunin gari mai cika sallah da niyyar ikitida'i ba da ba limamin ka yi aiki kai ba kai ba ka jefar da kasarun ka kenan alhamdulillah sai ne shafi Ranar shafi na shafi. الهم المسائل شافي نشادي وما أرسلناك هو ما أرسلناك قبلك أنا مغنى جواز أعراض البشرية الله يقول وما أرسلناك وما أرسلناك قبلك من المرسلين يا رسول الله بما أيقوا ثم ذني قبلنك با إلا أنهم سيدتي واسول يأكلون الطعام سنة سنة أبنشي ويمشون في الأسواق كما سنة تفيها سنة كاسواني kasan mushrikan maka ne suke masa jayayya akan manzancin da Allah ya aiko shi wai hujjarsu mali hazar rasul ya kulu da'ama wa yamshi fil aswaq wannan wannan ilmin manzo ne kace Allah ya aiko ka wannan ilmin manzo ne kuma yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa ya kulu da'ama wa yamshi fil aswaq kama akwai na wai suna cewa laula uzula ilaihi malakun dan me yasa ba za a aiko mala'ika ba za a aiko dan adam wanda yake ci yake sha kamar su to sai Allah ya tabbatar mu da cewa ai cin abinci da zuwa kasuwa ba na ƙasa ba ce ga annabi ko manzo domin ba mu aiko wani manzo gabanin ka ba ya rasulullahi face waɗannan manzo su ma suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa suratul furqani aya ta 20 ta biyu yace wa laqad akalna mithaqa bani isra'il wallahi haqiqa mun liki alqawarin banu isra'il wa arsalna alayhi rusulan mun aiko musu manzanni kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da wani manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum da abinda bukatansu ba ta so fariqan kazzabu wasu jama'a daga cikin banu Isra'ila kazzabu ko sai sai sai sai su ƙaryata wa fariqa wasu jama'a na annabawan kuma ko ko wasu jama'an yabbuluna suna kashe annabawan wasu su ƙaryata wasu kuma su kashe annabawan kawai dan sun zo musu da abin da zuciyarsu ba ta so kaga ashe kisa ga annabi ba na ƙasa bane ka gane abin da yake nunawa dan an kashe annabi ba shi yake nuna darajarsa ta tawaya ko ta na ƙasa suratul baqara aya ta 88 wala yakunu rasulun majnuna amma ka sani a cikin a'radul bashariya wanda muka faɗa jiya abubuwan da yake gudurowa dan adam ko mutuntaka da bacci da gajiya da jin yunwa da yin bawali da bayan gari da cin abinci da sha'awa ta aure da yin aure da yin rauni da mutuwa eh duka wannan yana halatta ga annabi to amma fa wala yakunu rasul majnuna banzo baya kasancewa mahaukaci ai shi ma a'rarul bashariya ne eh hauka tana bujiro dan adam ai amma ba ta bujiro wa mala'ika tana bujiro wa dan adam tana bujiro wa aljani tana bujiro wa dabba amma ba ta bujiro wa mala'ika ko to wannan tunda tana da naƙasa a cikin daraja ta manzanni to babu annabi mahaukaci wala majzuman babu annabi kuturu domin da ƙasa ce da take taɓa mutuncinsu na manzanci wala a'ama babu annabi makahu wala a shalla babu annabi mai paralyzed mai shanyayyen hannu ko ƙafa wa kulla sifatin jami'a da dukkan wata sifa ƙasƙantacciya li'anna domin irin waɗannan sifofi na ƙaifin tawaye-tawaye ne da yake tauye martaba ta annabta da kuma kafirai za su samu dalilin zagin su da shi ko kuma su gaya musu wata bakar magana ko su aibanta su to Allah baya hukunta ɗaya daga cikin waɗannan sifatun naqasi ga manzannin Allah qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce eh dan annabi ya mutu ko an kashe shi ba zai zama aibi ba domin Allah ce kullu man alaiha fani duk wanda yake kan doron ƙasa mai karewa ne bi ma'ana mai mutuwa ne kullu shay'in halikun illa wajhahu ba to nan ma yake waya baka wajhu rabbika zatun ubangijin ka zul jalali wal ikram ubangijin girma da girmama girmama ya buka shi kadai ne yake wanzuwa a doron ƙasa to tunda dama kullu nafsin za'iqatul mauti to ai dan ta annabi ya ya rasu wannan ai ba wani aibi bane suratul rahman aya ta 27 da shi fa Allah ya ce musu ma innaka mayyitun wa innahum mayyituna ba ba kai kadai ba lalle kai din mai gudun duniya ne su ma kuma za za su mutu wai suna wa manzon Allah fatan wai ya ma mutu su huta amma duk kawai ku bar shi shekara nawa ne ai zai mutu ma a huta har to mutu ana mutum wani mutuwa da kai ma za ka mutu kowa ma zai mutu sai ne ina ne allahu duwa biyu ɗari da sittin da ɗaya ina za mu tashi wa izala rasta ila amsalakal qismi tsani yayin da kai duba zuwa ga misalce-misalcen yanki na biyu ra'aita za ka ga annad da ma'ira fiha dalilan da suke cikin wannan yanki na biyu hiya ita ce ya'ul mutakallim akwai ya'ul mutakallim na fa'ani na fa'a din daban asali ni din daban amma sai aka fada da su zai ya zama dalili muttasili haka nan nusu a ci nasihar dan uwana shi ma a ki din akwai ya'ul mutakallim shi ma dalili sannan a jumla ta biyu wa kaful muqaddam akwai kaulasa din nan na wanda ake zance da shi a a a daka muallimaka ka ka din nan shine kaful muqaddam kaulasa din wanda kake magana da shi wa haul ga'idi da hakuri na wanda baya nan kamar yuhibbuhu abu hu din nan ai baya nan ba yana son shi ba ina son ka ba ba kana so na ba yuhibbuhu kaga yana san shi abuhu babansa yana san shi kaga wanda ake wada labari ba abun yake ba wani kake gaya wa wani babansa yana san shi hasanun yuhibbuhu abuhu shine haul ga'ibi hakurin nan na wanda baya nan wana da kuma harafin na wanda take nuna janci ne a fada na ijtihaduna ina ba ta an gane to wa anna kullu dalirin min hazihi hakika duk wani laziri daga cikin irin wannan nau'i muttajilun mai saduwa ne marrata wani lokaci yana saduwa da filin da fi'ili kamar na fa'ani kaga da fa'a ai fi'ili ma dini ni din shine dalili ko shi ma a ada fi'ili ne sai aka yi da dalilin ka din amma muallimu ka fa muallim ai suna ne ba fi'ili bane al muallimu suna ne amma shi ma ga damirin ka ya shiga a ɗaka mu'allimuka ya shiga fi'ili a wani jumla kuma ya shiga suna shi ne ta maka muttasilin marratan a wani lokaci da fi'ilin da fi'ili wa marratan wani lokaci kuma yana saduwa da isinin da suna wa marratan wani lokaci yana saduwa da harfi jarri da halafin kisra ka gane kamar minni da yace a kaza aliyun minni risalatan ilaika a minni ai minni da ni kuma suka haɗu suka zama mutasili sannan ilaika ba ila ne da kuma kafin mutakallim din ko kafin mukallaf kaga ana harafi ne kadai domin ila da min ba suna bane ba fi'ili bane harafi ne to wannan fi'iloli mutasilai suna shiga fi'ili suna shiga suna suna shiga harafi wa alal mutasila bil fi'ili wanda yake saduwa da fi'ili waqi'un li abqwana maqulun bihi a matsayin maqulun bihi shi wannan da da kace na fa'ali mutu a shi to wannan ya aradda sunan wani ne sai ka ce na fa'a zaidan nusu a shi nasiha ɗan uwata ta amfani zaidu ka ga da zama maqulun bihi to wannan ya'ul mutakallim din da ta shiga ta sadu ne da ni da wato ta abku ne a matsayin maf'ulun bihi mansubun amma kaga mata alfa za ta bayyana aha yace kalya'i kamar ya aran nan fi nafa'ani nafa'a fi'li ne madi rusu a shi shine fa'ilun marfu'un to wannan ya'un ne shine maf'ulun bihi mansubun wal kafu kaulatan da yazo fi a daka shi ma yana ci mahalli ne na maf'ulun bihi mansubun wal ha'u da hakun na fi yuhibbuhu yana san shi inda suna da sai ta yuhibbu zaidan abu baban zaidu yana san zaidu to amma sai aka ce yuhibbuhu shi ma ya afkuni a matsayin maf'ulun bihi to fa yakunu damiru fi hadhihi hala wannan damire a irin wannan hali yana kasancewa fi mahalli nasbi cikin mahallin fata eh ana duba a wannan mahalli yake mabni ne yadda yazo haka zaka faɗe shi baya canjawa to amma in an tambaye ka a wannan matsayi yake sai ka ce yana mahallin fata saboda ya zo a gurbin maf'ulun bihi mansubu da za a cire shi a kawo sunan wani to fata'a zai dauka saboda maf'ulun bihi ne ka gane ai amma al-muttasil bil ism amma damiri muttasili mai saduwa da suna ba da fi'ili ba kal ya'i fi aki kamar ya aranan ta aki na fa'ali nusu aki kaga ai al'aku suna ne dan dan uwa ba fi'ili bane to wanda ya abku ga suna wal kafu da kaulasan din ko na yi kasa yawa kal ya'i fi aki wal kafu da kaulasan fi muallimuka ya shiga sunan al muallim ne wal ha'u da hakun na fi abu cikin babansa fa innahu mudafu ilayhi wannan mudafu ilayhi ne fa huwa lidhalika fi mahalli jarri adalli wannan yana mahallin jarra kisra domin mudafu ilayhi kisra yake dauka inda zaka cire wannan damirin ka kawo suna to sunan zai zama majruri ne kamar ka ce eh akaza aliyun min zaidin lisalata kaga min ne aka ce inda za ka cire ka ce min zaidi to wannan dole zaidi zama majruri domin fi mahalli jarri ne wa kadhalika dalil mutasil jahal fi jarri haka nan da mirin da yake faruwa da harafin jarra wa kullu fi mahalli jarri yana kasancewa cikin mahallin jarra dama ga harfin jarri a cikin kal ya'i fi minni kamar ya'u din nan ta minni wal kafu da kwalafin fi ilaika yauki ilaika alhamdulillah sai ne amma rabu yana ina ne wala mamma ina ba ka ji ƙa'ida ta sittin da takwas ta'amalu la la annafiyatu lil jinsi ta'amalu tana aiki ne amala inna ilin aikin inna fatansubul mubtada sai ta fatahanci mubtada wa yusamma isma sai ambace shi sunanta wa tarfa'ul khabar sai wa ruku a labari wa yusamma khabaraha ambace shi labarinta nasu tun da zai ne yusabu ismuha ana yi wa sunan la annabiyatu lil jinsi fata'a ana yi wa sunanta fata'a idan kana mudafan in ya zama mudafun ne aw shabihan bil mudafi ko makamanci ga mudafi wa yubna ana ginawa alamar saboda yi abu sa abinda ake fata'a da shi idza kana mufrada in ya zama mufradi ne alhamdulillah wannan ya kai sura uku sai mu shi da mu sai ne atal bizanu lil usul na da mu taji masu ta'alimi ba zo ba na da mu taji an jabirin ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كو a wani daga dan dan Abdullahi yana cewa me yake cewa ya ati mala'ikatu to can can sama kenan anawa an jabir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce inna asdaqal hadisi kitabullah haqiqa mafi gaskiyar zance shine littafin Allah na alqur'ani ka gane ai wa ahsanal hadi mafi kyan shiriya hadi muhammadin shiriyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri mafi sharrin al'amura mu da satuwa fararrinta wanda allati lam takun fi zamanin sallama walami ya kuli rijalu dini biya mutanen addini ba su faɗe ta ba ba su riko da addini kenan wa kulle mu da satin wannan fata fa duka na innan nan ce suke bibiya da aka ce inna asdaqa sai aka ce wa ahsana inna ahsana alhadi aka ce wa sharra ai inna sharra al'umuri aka ce wa kullu mudasa ai wa inna kullu mudasatin duka wawu lalasi ne na inna wa kullu mudasatin dukkan fararen abu bid'atun bid'a ne wa kullu bid'atin dukkan wata bid'a dalalatu bata ne wa kullu dalala dukkan bata fillari a cikin wutan yana karewa ne fillari a cikin wuta to kullu kullu dinnan muqayyada ce ko kuma kulliya ce to kauli mafi inganci wato muƙayyada ce ba kulliya ba ce rawahu shekani wannan sa'i wallafazu lafazin launa imamu nasa'i ne an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ma nahaytukum anhu abu da na hale ku gare shi fajtanibuhu ku ne sance shi ai kulluhu shi din ba muƙayyadi bane wa ma amartukum bi amma abin na umarce ku da shi faf'alu minhu ku aikata shi masadatu matakar kun samu iko ko gwargwadon samun iko shi ba za a ce kulluhu ba saboda ba wanda zai iya duk abin da annabi ya umarni da shi amma fa lakin al fara'idu la budda min fi'liha kulliha farillai daga cikin abin da manzo Allah ya umarni dole sai an aikata ta abin da ya shafi mustahabbi da ladabi shine ake so ka aikata a babu mustahabi abin da ya gagare ka kuma ka bari babu laifi yace fa inna ma halaka alladhina min qablikum ku sani abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku kasratu masailihim yawan tambayoyin su ga annabawan wa ikhtilafuhum ala inda'im da kuma sassabawa su ga annabawan abin da ba a saukar a littafi ba bai zama dole ba sai su tambaya wai me hukuncin kaza ne sai ka ce wannan abin fa haramun ne kuma ba za su iya daina ba ko kuma me hukunta abu a ce ai wannan abun farilla ne kuma ba za su yi aikatawa ba kaga sun saba wa annabawa su suka tambaya aka gaya musu hukunci kuma suka saba ina fata an gane wai wai wa mukhalafatuhum li anbiya'ihim shine wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa anhu dai daga shi Abu Huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala magalata inna ma masali wa masalu ummati kusani misali na da misalin al'ummata ka masali rajulin istauqada narin kamar misalin mutum ne ya hura wuta a daji musamman irin zamanin kaka an fara kwari na kaka da inda ka hura wuta da daddare sai ga kwari suna zuwa ko ka kunna fitila sai kwari su dinga taruwa a lokacin kaka ba haka bane to faja'alati dawabu sai dabbobi yana nufin irin su fari wal farashi da kwari irin su fari dai ya abuna ta suna zuwa suna fadawa cikin wutar ba haka suke ba akwai ma wai da suna wai fada wuta sunan kwaro ne ma wai wai fada wuta to ba ai ba shi kadai bane duk wai haske suke bi e mu muna yin radio ba mu sani ba ko a karatu ne mun ji iyayen mu tsori mata kakanni suna cewa wai ai hasken manzon Allah suke nema wai sun ga an kunna haske ne suke ko hasken manzon Allah ne ne suke zuwa suke fadawa wai hasken annabi suke nema ina fata an gane amma dai ba a karatu duka karanta amma dai wani sun ce wai hasken manzon Allah suke nema sai yasa suke zuwa su fada sai maza ta fa ana akidu bi hujazikum ni kuma ina nan ina yin ruko da madaurin wandon ku kamar mutum ne ka kama bel ɗinsa ka riƙe ko ka kama wandonsa ta wajen mazaji kaga ba zai iya kwacewa ba to ni ina zuwa ina rike ku dan kar ku fada wuta kamar yadda kwalin nan suke zuwa su fada wuta duniyar cike take da wuta da aka hula na hallaka ni ne nazo ina kare ku ina hana ku ku fada wannan wutar wa antum ku kuma taqahamuna fiha kuna yin kwalluwa a cikin ta za ku kwace kuna ta kwacewa ina rike ku kuna kokari ku yi tsalle ku fada shine taqahamuna kamar ka zo bakin kogi ne kai tsalle kai kwalluwa ka fada ruwa shine falaqata hamal aqaba aka ta ikita hama yayi tsalle ya fada to ku kuma taqahamuna kuna ta faffadawa fiya a cikin ta ka san duk mutum ne tausayi ya hura wuta ya ga kwali su zo za su fada ai zai koma in dai kana da tausayi kai ba mugu bane ba za ka bar kwali shi bai sani ba sai ya shiga wutar zai santa to kai da ka sani ya kamata ka hana shi fadawa to haka manzo Allah yake da al'ummarsa duk abin da yake faɗa dan ku yake kar ku kone shi ba abin da zai kare shi ba abin da zai rage shi rawahuwa a shekani bukhari da muslim wa turmizi da imamu turmizi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatun da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله